إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalin sunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 23 ga wata na Rajab hijira shekara 441 wanda ya dace da 18 ga watan uku shekara 2020. Muna cikin littafin mota ta Imam Malik Rahimullah. Yau za mu yi darasi na 42 a wannan littayin na motsa ta imam malik rahimahullah ina ga kenan kahin muhara tambaya ko nasiha game da irin cece kuce ko jita-jita kan wannan abin da duniya ta sa a gaba na cuta ta coronavirus ko virus wa wannan masala ta cuta ko alloba ta corona kin suke wannan maganar a duk hali da musulmi ya shiga wajibi kokar kare imanin shi babu mai tsada ga mai hankali kamar imani wannan al'amarin iya so ta yi da imanin wasu nan da 'yan kwanaki daya biyu balle daga jiya zuwa yau tambaya kamar ma kaka doka wata jita-jita ta zo wa wani ko a horon shi kudin nijar ne kudin ina ne ya mulki an ce mishi abu da bakara wuri kaza a ko dan gashi wannan gashin an jika an sha maganin corona ne abin ya yawo duniya da yawa wai wani gashi ne uwa da farko cewa na muka muka magana ku yanka imanin manzana ba labarin dijal dijal ina ga a yanzu dijal in ya zo da yawa zai rage ya kaɗan wanda zai ce sama ta ruwa a gabanka sama ta ruwa a yi kabarin babanka ce tashi wane ubanka ya tashi a gabanka wannan kaga ai fitina ce gaskiya ne yaudara ce ɗan wa a yau wai musulmi ne wai yarda wai Allah ya wani sako ta hanyar wani wa abu da ƙur'ani a cikin bakara za ga wani ɗan gashi kamar gashin gida ɗan ƙarami wannan gashin haka sha fikir maganin corona ɗan wata Allah duk wannan suri na alƙur'ani da ayoyin ƙur'ani su bakara su ayata kursu su ma'awazai ga sanan wai duka Allah ya bari ya koma gashi kasamta wai kuma wai maganin wai maganin cuta ce ka gana akwai kwarai karancin imani don shi imanin mutane shi wani malami abin ya yawa duniya wani malami balarabe ne hudu ba abin da yake bayani cewa wallahi mutane a wannan halin da rudin mutane ya shiga musulmi ta wallahi gwanda ka mutu da cuta ta corona gwanda mutuwa da corona ka mutu da imaninka da halin da aka shiga irin wannan musulmi irin wannan aqida wa Allah ya kudu wani gashi a cikin Qur'ani to wallahi gwanda ka mutu da imani yayi alkhairi da wannan wannan wannan wannan aiki da wannan gashin gashin ne kazamta yawa wallahi mutan kuma gindu ku kama kawar imanin imanin mutum ya za mai imani ya haka yarda haka nan Allah ya wani sako daga baya bayan sakon da ya a cikin Qur'ani hukumoyi kuma Qur'ani ba ko ayi Qur'ani ko sunan Qur'ani ba wai gashi a cikin Qur'ani kurin shedan ya masara mutum imanin mutane kaddara ka gani kaza mutace shara ce ina ba samu gashi ina ba ba gashi kaddara da gashin ka gashin kuma shi kenan shi ne Allah ya ku Allah sa abin zai aiko maka sai gashi mutane imanin kuma wallahi wallahi mutane sai hankali imanin su yarda da wani abu ma shi imani ne wani shidani ne zai rura mutane ta shuba ya ga wata kazamta a gashin ba mu yake ba mai ga gani amma shi ne mina wallahi ƙarya ce shedan wani shidani yake da wallahi shedanci ne wallahi mai imani kama Allah yan wani muka muku addu'a cewa manzo Allah kantar da mu yan wa menene a yau har yau musulmi iya ga akwai wani abu da Allah zai aiko ba manzo Allah ko maka Allah manzo Allah me ya rage manzo Allah me ya rage mana na ga wannan addu'a nabi kantar mu irin wannan kuma me abin da wannan ma nabi kantar da mu addu'a kai addu'a ka ganci ƙura'ani ka ga addu'o'i na misali mun karanta sati da gabata addu'a da manzana ke cewa addu'ar tana makare dukkan bala'i dukkan dukkan alloba ta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyid asqam me ya cika me ya rike a ciki kai da manzan Allah ce kai abu ka samu lada amma abin zai kafirce ma Allah saboda jahilci ke wani ayyuan ma mai wani addu'a mai yauta yanta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junun wal juzami wa sayyid asqam wani shi kawai kai ta yi ma wani gashin gashin banza kuma yawan muna da amuna mu yan waku kullum mu gane wallahi bambancin mu da kawure mu musulmi muke kuma da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana ko maulana Allah ya ce ba abun da ba abun da same mu imani kai imani ya bin Allah kadara maka haka imani muke to kuma kai addu'a me zaka ka tashi hankalin inna bature ya ka ta hukun ga kwace dan wa Allah tabbatar mu kan imani haka manzo na ji hankalin al'umma ku yi hankali ku tabbata kan imanin annabi ya magana kan dajjal sai wannan ina magana wannan shirman iya zawa ina dajjal yazo ce irwa aka yi ruwa da magaran ko a maradi ko a Kano sama irwa gaban ka uban ka kafa ta yace wane kama sunan ka ban gare ba sai kace ga Allah to la ai hankali wani irin shubha shubha kullun ka tsaya imani annabi ya kare komai ya ba sako da Allah zai akonin duniya ka yarda ba sako ma Allah ko sako zuwa gare ka bayan annabi ko baka Allah rashin imani ne Allah tabbatar mu akan imani insha Allah za mu ci gaba da darasin mu na 42 cikin mu da Imam Malik muna kan maganar hadisi na karshe da muka yi bayani kan hadisi na Rabi'a bin Abi Abdurrahman cewa abdullahi bin umar idan ya zo masallaci yana fara sallah ta farilla baya wata kenan misali ka zo masallaci mun san akwai taitul masjid to taitul masjid ana yin ta ne an an zo ba a zama masallaci sai an sallah idan ka zo da sallah ka daman da kake ne irin misali ka zo masabuki sallar farilla ta barka ko ka zo da misali kana da rawatib na filolinka kai tsakunin ka fara kurin amma a zo a zamana ne ba a yi ina ga shi ne ƙarshen karatunmu sai inda za mu hara darsinmu na 42 wa haddasa ne a malik an nafi أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يسلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يسلي فلا يتكلم وليشر بيدي وليشر بيدي abin da yake wannan ruwa ta abdullahi bin umar wani mutum shi abdullahi bin umar ya zo hucewa iya sallah sai yawa wannan bawan allah sallama assalamu alaikum faradda rajul kalaman shi wanda aka masallamar maimakon ishara da hannu yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai iya salla iya ishara da daga hannu ya maida maimakon bawan Allah yayi wannan sunna sai ya maida wa alaikum assalam wa rahmatullah shine faradda faradda rajul kalaman ya maida da magana ba da ishara ba sai Abdullah bin Umar yace mishi kinan bayan ya kare idan sulli ma'ala ahadukum huwa yusalli idan aka ma ɗayan ku sallama yana salla fala yatakallam kai ya magana wal yushir bi yadi yayi ishara yayi nuni da hannu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna ishara ake da hannu kura wannan ya karantar da kai sunna ce ana wa mutum sallama a duk halin da yake ciki din in dai ka gamu da musulmi ka gamu da shi to ka mai sallama wannan iya baka hukumcin cewa maganar ture maganar wata mas'ala cewa wai ba a yin sallama a wurin neman ilimi ko mutum iya cin abinci ko iya waye aka zo ababe da yawa ko yakatun qur'ani duk ba mai sallama wannan bayanin ya saba sunna babu halin da ba a wa mutum sallama an ka iske shi in kanta ruwa ingantatta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana biyan bukata ta bawali ta wutsari wani ya zo sahabi ne ya mai sallama salama alaikar rasu da ya mai sallama manzan Allah kyale shi ya da ya kare ya tsarki ya zo ya mai da mai wa alaikun sanar amtala barakatu ya mai da mai sallama ya ce ba abin da ya hana mai da maka sallama illa ina cikin halin biyan bukata ina kyamar ambatan Allah cikin halin najasa kaga ai amma shi yayi manzara bai ce mishi ba sallama ba sai dai cewa shine bayan ne da ba da yace ina kyamar ambatan Allah a wannan hali haka manzara iya sallama iya sallama karanta a baya za mu sallama kuma ya daga hannu ya ishara haka sunna take to idan an wa mai salla sallama ina ga mai karatu idan ka ce karatu ne makaranta ce akwai makaranta ta madina manzana ya jagorance ta makaranta annabi sallallahu alaihi akwai kamar ta a masallama ake an sallama ake mishi kenan maganar sallama a in mutum wani hali yake illa iya cin tuwo ya sa loma a baki a baki bar in ya kare sai mai da maka eh ko ya cika baki da hura ka ga sai kare in ya kare ba wani mutum mai da in ya kare ya sha hura shi kare ya ce alhaji mai da musallama amma ba a ce ba a yi ana sallama duk abin da ɗan wata da ake magana a masallaci ka shigo masallaci a masallaci suna masallaci raka abi to amma wasu na ɗaukan wai ba za ka yi sallama ga mutane in ka zo wajensu dole ka sa a akwai bambanci ka shigo masallaci nan da gungun jama'a ko can za ka yi sallah in ka zo masallaci ka zama na filaka an misali ka zo masallaci ka zo muna na zamane ko da masallaci ne ka koma a tsaye muna zamane ta kama sallama kan albani wani albani ya ce inda ake wani magana inda baka zo mutane mutane ba amma inda ka isko mutane ko a masallaci ne haƙƙi ka musallama ko a masallaci suke baka ce a dole yana nafi da musallama me ka ga wajen su inda ka zo wajen su ka musallama idan baka zo ban baka iso ba sai ka tsaka sallaka ya ka iso ka musallama amma inda ka isko mutane gurin kan ka musallama kenan sallama babu halin da ba a yin ta illa kai ya dace da halin da ke ciki kana halin biyan bukata ka kyaje in ka kare ka maida kana halin cin abinci in ka haɗe lomarka ko ka shanye abinka ya ka maida sallama kurin shine wannan shine magana sai kuma da wannan ruwa hadisi ne sahihi zuwa ga Abdullah bin sai wa haddathani an Malik an Nafi anna Abdullah bin Umar kana yaqul man nasiya salatan falam yadhkurha illa huwa ma'a al-imam فإذا سلم الإمام فليسلي صلاة فليسلي صلاة التي نسيها ثم ليسلي بعدها الأخرى نعم تفكر زي مالكية هذا كان سكا دغوتا عبد الله بن عمر كي تشيوا دون وند يمنتي صلى من نسي صلاة ولا يمنتي وتا صلى فلم يذكرها بيتنا wannan sallah ba illa hu ma'al imam sai iya tare da liman sai tuna ashe sallah kaza bai ba fa idza sallama al imam in limamin da yake bi ya salamce fadu salli salata allati nasi sai he sallaci sallar waccan da ya mance suma da salli ba'da al ukhra daga bahira mota dan shi suka ce kasar liman wanda kan shi ne mazhaba ta malikiya karta ana anaf haka suke wannan mazhaba duk da imamu shafi'i yana ga cewa babu wata madogara kwakwara wadda za a ce haka kin ganin kuna nan sallar iya cewa man sai salat auna man nama salat auna siya fal salli da zakara me ya kawo me ya aikin da zai bata cewa nan iya kalkashin menene kalkashin wajibcin tartibikin sallah imam shafi'i rahmatullahi iya cewa babu wata madogara hujja wadda za a dogara akan ta a ce dole sai an yi tartiba a wannan halin mantuwa kushe manzo Allah ya kurin duk sallar da ka mance yace idan ka tuna ta ko barci ya kurin ka yi ta lokacin da ka tuna ba ka magana ba rama wata da banbayanta ba kan wannan dai a takaici shine gindin ko tushe kai zamu ce na mazhabata malikiya ta in ka tuna sallar kana cikin wata sallar waccan ta lalace waccan kuma kuma kawo ta kabar ta bai shi ne ibn azim ta irin aikin wannan aikin aikin babin giwa ibn azim ta aikin maza ne mai ce shi ka sallah ba sallah ba kamar kuma shi ibn azim abin ke ta ya za a kai wata ibada kuma ba ibada ba an ce kana sallah ka tana to ka cire maka shiga sabuwa yace me ya zaka ba kanka wahala an ce ita baka bata yi ba kuma kai ka sai to nan ban bai mace abin ma ana shi abin da ya kware da manganu manganu masu matsala ka ba su zai ka abin to shi ta kana ibada ta ta baci kuka ta kabanta ka cire man ka kai wata ba shi kana mace a ci ba ta yi ma bale ce ba wata madogara ta za mu ce wai sallar ba ta yi ba na ga sai wannan iya cikin dai amma sauran mazhaba kan gaske wallahi alam na maganar sallar ta baci eh wancan a kare da kai kuma ka ramo wancan da ta wuce kuma ka sake wannan su Allah gafarta musu sai dai muna kan magana mai sauki da ƙarin abu gurin in ka tuna sallah annabi ta kurin karama ta lokacin ka tuna kurin in ka ƙare kurin karama ta sallah kurin shi ma shi ma shafi daga kurin ala kullu hal in daga shiga sallah ka wata ka shiga wata kurin ta ƙare ba magana a ce ka ce ka bata wurin sallah kun balle a ce inda liman ne inda liman ne muhimmancin sallah da liman kuma aikace mun ga sahabi aikace abu darda ya shigo masallaci bai ba magariba ya ɗauki ana isha bi su zan kan kan kan kana abi ma amma a ce gaba salli ma kuma kai aikin manza a gwanda ma ce kai waccan a wani akamacin wannan kamar da Abu Darda yi shi liman ya biya ya salli isha shi magarba ce ki amma bi su shi da ne magarba to bani maka haka nan kin amma ka bata ta gaba daya bari kai biyu ba gaba daya Allah ya gafarta musu ya ce wa haddasa ne a shi ba ta hannun wata inganta zuwa ga abdullahi bin umar kina hadisi na makufi zuwa ga abdullahi bin umar wa haddasa ne a malik an yahaya bin sa'id an muhammad bin yahaya bin habban an amhi wasi bin habban annahu qala كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند زهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شكل أيسر فقال فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تسرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك abinda yake wannan ruwaya shi wasi bin habbana ke cewa ina sallah kuntu usalli وعبد الله بن عمر مسلم ظهر لا جدال القبلة يتي إنا صلى عبد الله بن عمر ينا جنجيني أكتنقل القبلة كينا إيا أنفس كينا ما شارع ديا إيا شارع ناكا أما إيا جنجينا دا كتنقات القبلة نينا صلى فلما قضيت صلاتي دنا قاري صلاتا انصرفت إليه من قبل الشكل عيسر sai na juya kenan a bangaren iya kallon shi amma bangaren hagu nake sai na juya da na sallama sai na juya bangaren hagu inda abdullahi bin umar yake sai ya ce kenan in sarrafatu ilai min ƙibalin shikil aisar sai na juya zuwa ga ibn umar ta bangaren hagu faƙala abdullahi bin umar ta abdullahi bin umar ya ce mini ma mana aka an tansarif an yamini me ya hana ka juya wa bangaren dama da ka ƙare sallah nan dan ya jarabe shi ne ga wani abu ne ya ci wata masala ta sananna wasu ma suna gadama kanta dole sai a juya bangaren dama sai ya kai kano to kai me yasa baka juya dama ba ba da kallon bane bai wata kanta ba ta da mishi me ya hana ka juya bangaren dama sai shi habban da wasu bin habban ya ce mishi qult ra'aytuka fansaraftu ilayk na ganka ne a wannan bangare na hagun shi yasa sai na juya bangaren ka don kana ƙwallo abdullah shi bin umar sai ce ma shi wasu bin haɓa fa'in na ka ƙadasar kayi daidai kinan ba laifi bai kai kayi daidai ta kai juyo ɓangaren hakumikin inda nake ya ce domin ya ce ina ƙa'ilan ya ƙul akwai aka sami waɗa zai ce zai ce maka in sarrafa an yamini dole ka juya ɓangaren dama yasa akwai masu wani aƙida da ganin dole ana sallah dama kullum za ka juyo ka kare ba juya hagu shi sai mai wani magana ya ce wani mai magana zai hudu zai ce maka juya ɓangaren dama ya ce don haka fa'iza kunta tusalli in har kana sallah fansarif haisu shi ko ina ka juya in shi an yamini wani shi an yi sarik in kaso dama in kaso hagu duk inda ka yi daidai a kuro in kan zurmusul abulabin masauri ya cewa ne mahiyo mana ga annabi mahiyo mana zan zama iya juyawa mana iya juyawa ma kace naka ce iya juyawa bangaren hagu wani ce ya ga annabi ya juya bangaren dama kenan annabi ya ce ya kowanne ya yi dama ya hagu illa ce mahi yawa dama ta yawa amma na zama ya yi sallama ya yi bayan sallama ya lokaci ya juya bangaren dama lokaci ya juya bangaren hagu kowanne halitta a ƙarshe manzana kowane sahabai an samu kowane ya tabbatar da manzala wani lokaci ya yi juya da yawa mace ya kaɗa musu da yawa juya ɓangaren dama wani ce ya gaji juya ɓangaren hagu kenan kowane ya tabbata ba wani matsala kan juya dama ko hagu wani shi ne kuma magana shi a nan kuma nan a nan ruwa ta a nan ruwa ya hadisi ne maƙufi amma tabbata marfu'i a nan sallallahu alaihi wasallam a ruwa bin masaud cewa annabi yana kan haka akwai anas bin malik shi ya ka ɓangaren dama kowane kenan ya tabbata magana yayi ba ba ɓangaren ba matsala dan ka juya dama ko ka juya hagu ba matsala komai kuma hadisin ya inganta zuwa ga Abdullah bin Umar sahihi ne kenan wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an Abi ar-rajul min al-muhajirin lam yara bihi ba'san annahu sa'ala Abdullah bin Umar bin al-As أصلي في عتن الإبل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم وانا رواية أبن دا يكي تشكنتا wani daga cikin muhajirai ba shi da wani aibanta dai ya tambi abdullahi bin umar ga bin amur bin as ya ce a usalli fi adanin ibil zan yi salla a wajen zaman raƙumma sai abdullahi ya ce mishi la ba yi walakin amma salli fi murahal ganam ka yi salla a wajen garken ƙananan dabbobi wannan hadisi da ifi ne bai ganta ba amma kamar muka yi bayani baya kullum sani kasancewar hadisi da ifi baya ta shi baka iya kawo hujja kai haka korin ka ce wannan matsala duka babu ta yakan a nan da ifi ne amma a samu ruwaya ingantatta kan wannan matsala wannan hadisi wadda iya da rauni akwai hadisi marfu'i na jabir kuma hatta musu na karuwayar kuma marfu'i ba makuyin ma marfu'i ne ma kan daraja manzana sama jabir ki ba labarin cewa wani ya zo yamma zan tambaya a usalli fi marabul ganam ya ce na'am a usalli fi mubarakar ibil ya ce la ruwa da lafazi wani lafazi iya cewa a ba wani lafazi na jabir na musulun cikin sai musulun ce ya rasu da la'ar musulun ya manzan allah na yi sallah a garken ƙananan dabbobi annabi ce shi na'am kai ya ce na yi sallah a madurkusar raƙuma a na bici a wannan ruwa ta musulun kuma hadisun jabir ne kenan hadisun marufu'i ne kenan kaga wannan kenan ko da wannan iya da rauni zama ka hujja da wancan shi ma malik bai da wancan wannan yake da shi wanda yake da rauni to amma akwai ruwa tabbatatta ta musulun haka sauran wani sun abi dawud sauran na ga sauran asabu sunan ruwa ta ita ma wadda take ba labar annabi ya dalili ma yace domin madurkusar raƙuma wurin shaidanu ne sanar tare shaidaru dole ya tabbata kenan akwai dalili na hana sallah a zamu ce wurin durkusawa ko ɗari mai raƙuma na asali nan mubarakar ibil ko akan abin da mana wannan inda suke durkusa sharuwa ko garkensu din suke dai kwanci inda suke taron kwana ko a sharuwa amma na ƙananan dabbobi wannan kana iya sallah cikin garken dabbobin ga ƙanana domin zai ce baka garke ne da kashin tsari kashin akuya da ɗan akuya da rago da tumki a duka domin hassaniya kashin su tsakakake ne ba wani matsala don kayan sallah cikin dumu-dumu cikin kashin dabbobi na na awakai ko tamakai ko shanu ba matsala komi inda wani mai damunka sallah cikin halaka ne ke sallah ciki da abu ne mai tsarki duka dabba da aka ce namanta kashinta wutsarinta tsakakake ne ake da kakka damu da wutsari da aka yi a wurin ko kashi da ke na dabbobi ne wuri ne tsakakake kuma annabi ba da dama ana iya sallah ana ana dabbobi amma ba a yin sallah ana raqumma kuma wannan annabi ka dalita wurin shedanu ne wannan shine kurin kuma wai ba dan bacewa wai kurin raqumi sallah gaban shi za a ana magana inda suke durkusawa amma misali dan misali ana ajib nan ana misali wannan ka da kuma jana an ka da kuma anan ya tsaye bai hana kai sallah a inda akwai miki tsaye ko yake zamane in shi ɗaya ne don mu zana sassana ma ya yi suturar da yaƙumi sallah ya suturar da yaƙumi nan kenan ana nihin garke za aka ce wurin durkusa wasu amma shi da ƙumi shi kada yaka kana iya sallah a gaban shi ma'ana ka mai su- ka- ya ya maka masu tura nan ba lahi bane ba a takaice wani masala da imam malik ya kawo ko da wannan isnadin nashi iya da rauni amma da masala ta tabbata kuma hadisin marfu'i na abdullahi bin mas'ud da sauran wurare cewa ya inganta ta cikin sai musulun sai wa haddathani an malik an ibn shihab an sa'id bin musayyab annahu qala masalatu nujulatu fi kulli raka'atin minha ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها نعم abinda yake wannan ruwaya ta sa'id bin musayyab ya ce kamar iya cikin almajirai ne yake wata tambaya ta aiki da hankalinsa fa'intarsu ya ce wata sallah ce ake mata zama a kowace raka'a wata sallah kowace ake mata raka'a gaba da kowace a nan na yake cewa da yi wannan magana sai ba amsa kenan ganin kowa ya tsoron da ya ce kaza ba dai ba ya ce musu ita ce magarba shi mai da magana magarba ce me yake ni an bar ka raka'a daya ka samu raka'a biyu ka ga samu raka'a biyu ka yi zama ɗaya ko idan liman a tashi zai ka raka'a ta biyu ko a zama za a yi ko ka samu raka'a raka'a raka'a nawa raka'a biyu zama biyu ko asalin ka raka'a ɗaya ko za ka tashi ka raka'a ta uku kenan ka ga a nan ka samu zama uku nan iya magana zama kuma mun kuma muku bayani masatan da ya gabata ne har ma ana magarba zama hudu ma zama ya wuce uku ma ya wuce yau raka'atta a yana za a ba magarba zama hudu ka zo liman ya dago daga raka'a ta biyu ba ka samu wani rukuyin ba da ya dago daga raka'a ta biyu ka ga shi liman in ya je raka'a ta biyu me zai yi tahiya zai yi ba da kai za a yi ba ka kayi zama kayi tahiya amma kai raka'a ɗaya gare ka a baka raka'a ko ɗaya kayi tahiya baka raka ko daya liman ya tashi ya ka raka shi ta uku kai ita ce sallar ka raka ka ta daya kuma kayi zama biyu liman ya sallama raka nawa gare ka zama nawa gare ka sai ka tashi ka kawo raka daya ba zama za ka yi ba zama nawa kai uku kai tahiya raka nawa gare ka biyu ko amma zama uku kuma ka tashi ka raka ta uku kuma kai zama ka zama hudu kai mata baba uku hudu ba za mata dalila karan to wannan shine yake ce ai idan duk sallah ma haka zaka yi ta na magana kenan na iya mas'alar duk abin da ka samu zaka ci ko ka gama shine wata rana da masaruk da jundub bin abdullah shi jundub sahabi ne masaruk tabi'i ne sai suka zo suka samu raka'a sallah yana ga suka samu yaka ce suka samu raka daya ta magarba shi daya da ya tashi jundub sai kawo hidi da raka a biyu zamana shi masaru ci a da ya ka daya zamana kuma takwan daga baya ka ta uku da aka kare suka ce kayan jundu ba ba haka bane ba ya za a yi kai raka abi zungur ba ka zama ba ya ce haka shi ne daidai sai ka suke abdullahi bin mas'ud bin mas'ud abdullahi bin suka iske shi kira rabar gima ga abin da ya waka na raka da musamman ta magariba shi wannan ya da ya ka raka abi zungur ya zamana shi wannan kuma raka da ya ka ta ɗaya zama ya zama ta biyu ya ta ta shi ya ka ta daga baya sai bin mas'ud ya yi to gaskiya kowa ba ta yi lahi kulukun musul amma in ni zan yi ba haka zan yi ba zan yadda masaruku ya yi tabi'in ya ba masaruku gaskiya shi tashi haka ya dacewa kenan wani ka'idar sallah duka abin da ya kari shi ne da sallah da ka samu kullum hanya mai sauki gane sallah rikicin na samu na magana masaruki raka nan na samu ɗaya zan ci ko ta biya zan yi kullum hanya mai sauki kullum ka ɗauki abin da ka samu da liman shi ne farkon sallar ka shi ne fatawa ta umar bin khattab abdullahi bin umar wannan mas'ala ta yi saukin duka wani rikici idan ka fahimci haka ko ba karatu da gaggada abin kullum in ka samu daya a sallar misali magariba kaga marka ɗaya zaka ce ita ce zaka ta farko ita ce farkon sallar ka ka samu wannan ta ƙarshe ce duk wani ka samu ɗaya yanzu an sallama magariba ka samu raka ita magariba me ga raka ta biyu ko sani fatiha da sura a bayyane a ta hiya ko a tashi ko a kame a ƙarshe fatiha kaɗai ka huta gurin ka samu misali ka samu raka a biyu ta azhar eh suna naka na farko kaga ji a ai can an barka baka samu baka samu sura ba tunda ka samu sura fatiha kada ka samu ya karamu wannan shine matsalar mutane sai ka mai tambaya tambaya to yanzu ka zo liman iya rukuyi ka ka samu rukuyi ka samu wannan raka sai je maka yi to nan fatiha ma ka samu me zaka yi sai da kenan bin liman ke canza maka sallah wancan tawilin kai baka fada shi ne tawilin su ai can tunda ka zo misali ka zo sallar isha sai ka samu raka abi ta karshe ya ce dole ya kakara mu fatiya da sura a bayyane da ka zai mai sa wai dan a can kabar fati kabar sura ba san sura kai ba shi sa zaka kawo fatiya da sura a bayyane su kamido kamido su baya to shine mai yawan magana kai shi da kai kai mutum tambaye wannan ai kai dalilin bin limancin zan sallaka in ka ce haka he na ramo to na zo gaba ɗaya ma ba fatiya ba sura ana cikin ruku'i na zo ta zama ka samu narka to nisa da sami ta da ina bin liman ko kasa to zama bin liman yasa sallata waccan kinan kullun abin da samu liman kun ka dauka shine farkon sallaka na samu ishara ka biyu da liman da ka biyu ta karshe ba ruwa na fatar sura mai yayi ni na samu raka'a biyu ta farko kuran sunna ka ta biyu ta farko kuran isha na samu raka'a biyu na samu raka'a biyu ne ta farko sallata me yan mun saura raka'a biyu ta karshe fatiha kada ya asirce shine kullun abin da yake mun sauki in azhar ta haka zakai la azhar ta haka zakai in magariba ce haka za ka yi ka samu raka abi ta magariba na yake raka ta uku ta ƙarshe fatiya kaɗai a sarci kuma za ka yi kudu haka sai ya yi sauƙi kuma da ƙarfin hujja wajen magabata goyon bayan masalar a kan wancan saɓani na faƙadu wallawa ala sai ina hata an gane magana ko abin mai sauƙi ne dabda ana yawan yawan tambaye don a yanzu kullum mahiyar musulmin musulmin sun yawa kullum rikicin musulmin ce yawa kullum sai da amma ka kare kullum da ya ce an kare sai da ba musulmi yanzu abin ke yawa to wani ya kasa gano abin kullum ana tambaya kan abin kullum kullum abin mai sauki kullum abin da ka samu da liman shine farkon sallah ka ka san ɗaya ka samu me yake a ta biyu kai kai me yake a ta uku kai wata hudu kai kullum cikin ka huta sai a jami'u salah duk da wannan babu da ya gabata shi ma nasu aka mishi jami'in fi sala din dai kuna wani abu da yake da alaka ba a yi shi ba akan mas'ala guda kurin babu ne ke imam malik ku suke da alaka da sallah can baya wani abu da yake da alaka da wajen sallah wani kuma sunna ya kawo abu da yake da alaka a cikin sallah ko wani aiki a cikin sallah din dai abin ya da alaka da sallah amma ba tare da kayyade mas'ala daya yanzu nan da ya jami'u sala in wata ruwa ta kare wannan ta karshe hadisi don sahihi amma makato wanda zuwa ga tabi'i ne don sai ibn musayyab tabi'i ne ba sahabi bane ba illa bayan da muka wani wancan na jundub bin abdullah da ibn mas'ud su ne sahabbai wanda suka yi wancan mas'ala wanda ɗaya ciko ya zama na ɗaya kuma da karaka abi wa haddathani yahya an malik an amir bin abdullah bin zubair عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة العنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد ودعها وإذا قام حملها أبن ديكي رواية تابو قتادة الأنصاري ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana yusalli ko hamilu umamata binta zainab binta zainab zama annan manzan yana sallah iya ɗauke da umamata binta zainab jikai shi ɗaya zainab zainab ɗaya manzan sallama ɗaya shi kenan annan sallama ɗaya shi zainab zainab kenan ɗaya manzan sallama annabi ya zo da ɗiyatta umama tana ƙarama ya ɗauke da ita wannan kuma ɗiya ta abul'as bin rabi'a ya shi ce mijin zainab ne wanda zan ce wannan ruwa ya danganin da harko shi iya cikin wanda suka yi wannan bai yi imani ba tun manzana sanama yana maka suna tare zainab aka wa almanzana wahayi iya armar da zainab manzana ya yi aka mai wahayin manzanci labari ya kai gare shi ce shi gaskiya ya ce babanki bai karya bana tuhumanki babanki da karya amma gaskiya magana ina kan addinin waye da kakanuna ina kan bana bana addinin waye da kakanuna ba bu babanki amma babanki bai karya na sani sare haka suka tsaya tana gidan shi manzo Allah iya da'awa ana wulakanta ana sasa komi amma Zainab gidan wannan gidan kawuri haka manzo Allah ya zaman shi gaba daya ya kare bai raba su ba ba ra'ayi ba ne ba annan bai aiki da amma duk an hawa ko inu illa wahayi yuha annan bai magana sun zuciya kenan ba ce ba yi haka ya bar su shi ya annabi annabi Allah ne ita musulma mijin kahuri iya tare kuma da mutane ƙwarai shawa da abin da ake tare su amma kuma har ta kai yan uwa akan haka aka yi annabi hijira iyayen kahurin shi ita ta babanta shi aka addinin washe kanu ana zama ne zama aka ce annabi da kawuri haka suka zama su magana ya hijira aka je yakin fada wannan sulki na mijin zainab ya bi kwarai shawa aka je badar da shi yaƙar magana sun sanama na musulunci Allah sa shi a hannu ba kashi ba kashe shi aka kama shi a hannu cikin kamammu iya kamammu cikin abu da aka yi dai na amsar fansa aka ɗora ma kowa kudin zai fanshi kanshi sai ya aika gida matar shi zainab ta ba da abin banzan shi sarkar khadija ta ba ta za ba ta arme ta sarkar babarta ita ta ba da a yanto da mijinta a mai gida zulunci ba bai a gida yayi kuran ta yayi ba ba magana ce a ai nan abin ya muni ya kaza ya kahurta ya waye haka bane ba ba bane ba haka nan ba a gida yayi wala haka mutane kun suka kun kun da da hira kun da ra'ayi kun kuma kai ma yamma kuma kun sai kun eh ka mun ka mun eh kun haka huruta ha kun rudu ce da ko da sai kun da ka babu nan suka rara Allah kun kun ka huruta ka kurum amma da sai da ka ba aya ba kun karta ka kun daga wurin da sai kun amma da sai duna kurum ba wurin da sai kashi kun abu ne aka kawo sarka zan sai diba sai ga sarka wannan ce ba ta shi Khadija kwala abin ya tausaya mishi ya ce da Allah an kunso wannan sarka na amina matakanta amina matakanta aka sake shi ba fansa ya ce amma kama alkawari za ka mai domin ɗiyata kuran za ka mai domin ɗiyata madina shi kenan ya amince ya amsa ya koma gida ya ce ya kwalin aka shi zainab ya cika alkawari shi ma aka mai aka ta madina zai tunan a madina kuma annabi ya raba sa hanzu amma tana madina nan a hudebiya ne aka kawo aka sabkar da mutai na magana hana armar musulmi ka'ura a lokacin ba babu abin arewa tsakaninsu ba lokacin daga baya aka zo aka hana latin su gube sama kawafir a kaunan aka hana musulmi su rike ka'ura ko kawo ta zama aka hana to zuba hana ba a nan ya barta amma dalilin shi a nan na ya bata dalilin wannan maganar ga annabi ya ce sai in ya musulunta in ya musulunta ya komo a ci gabar zama ya komo madina ya yaudara ya komo da sunan ya musulunta shi yaudara ce na ma dai ya samu ya sha da kila gano ya sha ya koma maka kuma abu na wacce ya komo kuma ya samu dai shi ma ya sha tsere kai da ƙarshe wannan bawan allah daga baya bayan shekaru na gani da ya lokaci mai tsawo tana nan ba ta arewa ya yi musulunta kuma tuba ta gaskiya annabi kuma ya basu abin suka ci gaba da annonsu ba saka sabare ba haka suka cika ba zaman su a takaice dai kirishi na cewa abul as daga baya kware kuma ya cikin wani suka yi kwarewa kuma ta tarihin shi kuma musulunci haka yake kenan dai a takaice zama magana ita wannan zainab ke ita umama kenan jikar da wata jama'a ɗaya zainab ta kenan ɗaya wannan abul as to tana yarinya ne kenan aka zo ɗauke da ita manzana ya zo da jikar shi wajen sallah fa'iza sajada wa da'aha kenan ya rungume kayan shi in zai sujada sai ajiye ta a gehe wa iza ƙama hamalaha in zai tsaye ɗuki kayan shi riƙe kaga riƙe ta yi abin ta bai take ta a riƙe kayan shi shi kwanin muka bayyana kan wani matsala abin yaro duk mun riƙe ka riƙe kayan ka kai da shabar kuran a matsala bace kuma a zuwa shi matsalaci in ta kama iya ma rikici in ka zuwa shi ba kai lahi ba haka nan me yasa ka wannan ruwaya ta cewa kenan dan wani aiki kaɗan a sallah bai bata sallah shin mana kenan ka gana a sallah yake ya rike ta haka in zai sallah a sujada ya aje ta in ƙari ya ɗauko akwai wani aiki da ake amma kaga bai ɓata sallah ba na bayan hakan sallah ta kama kuma akwai tausaya ma yaro inda yake mu'amala da yaro wa haddathani an malik kuma wannan ruwa da muka karanta imam bukhari makata ba nan ma nan mata inganta imam bukhari maka ruwaya wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم هم يصلون فأتيناهم هم يصلون وأن رواة أبو هريرة رضي الله عنه إياه manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ta'aƙabu na fikun suna relab musanya relab wannan ya yi wannan ya haka suke kenan bisa rabuwa ɗaya suna bin bayan juna akwai mala'iku masu maye juna a cikinku wannan mala'ikun ya ce akwai mala'ikatun billai mala'ikatun bina akwai mala'iku na musamman su na aikin dare ne kuma akwai na rana kurin su su zo cikin bayi da abin da ake suna tare da ku akwai na ranar daban akwai na dare daban amma wajtami'u na fi sadaka asar wa sadaka fajar suna gamuwa a sallar la'asar da sallar asuba suke haduwa ya ce sun ma ya arjun ladina ba tufikun sai waɗanda suka kwana a cikinku za su hau sama fayasaluhum sai Allah ya tambaye su alhali wa huwa a'lam bihim Allah yayi sana yayi sana abu daga ciki yayi sana yayi sana yayi sana komi amma ya tambaye su tambaya ta izza kaifa tarakatum ibadi yaya kuka kuka bar bayina ana a wani hali kuka bar bayina fayaqulun tarakanahum wa hum yusallun mun bar su suna sallah kuma daman wa atainahum saluna kuma daman mun je suna sallah nan almana cewa me ya kawo ai an yi magana sai waɗanda suka kwana a cikin ku su hau sama ai ba a kawo wasu ka wani su su hau sama ba a kawo hawan wasu ka wako suka wani ko akwai masu wuni akwai masu kwana nan haka kawo tashin waɗanda suka kwana na ce kenan wani abu ne kawo ɗaya iya ɗauke maka magana ɗaya kenan yadda wannan suka hau su ma wancan za su hau tun da a nan la'asar ake gamuwa wani suka wuni wani suka da asuba da la'asar suke tashi wani suka zo na ɗan dare ya su wurinsu haka da ake rake da ake kamacin juna in zo na asuba ba sun zo ba da asuba ba da asuba suka zo ko an zawar makita an zawar asuba su suke wuni wani suka tahi wani suka tahi bayan sai asuba kai suka wuni wani ɗan wuni sun aka tambaya da asuba su sun ƙare ke sun wuni asuba ta sun koma wani suka zo da asuba su suke wuni kuma haka ne ake nan wannan in suka zo da la'asar ake zawa ake kamacin juna da la'asar ɗan wani suka wuni ya su koma ya yan kwanan tsaya su ma kuma sun kwana sai ya su hau su koma to amma ana ya kama magana kuma tambayar yan asuba aka tambaya masu koma da asuba ya kuka bar bayina za su ce mun isa ba labarin baya dama a yanzu mun bar suna sallah kenan ta asuba kuma dama mun je suna sallah ka ke ne kanta da kai sun zo a sallah asar ko kenan wuri biyu ne ake ake kambacin da la'asar ne da asuba kuna take cikin da la'asar yan hawa yan wuni su zo masu wuni yan wanda suka wuni ana wanda suka wuni ana ya su koma wanda suka wuni yan asuba kenan su suke koma yanzu da la'asar kuma suka wuni su kuma su kwana da asuba su koma haka da kenan haka suke kambaci da la'asar da asuba ne to amma anan kun haka kawo magana yan asuba nan kun me kenan nan akwai shaida da mala'iku ke ma mun suka salla asuba da sallar asar kina sama ku shaida mun je suna salla kuma mun bar suna salla kina kuma akwai mala'iku mala'ikun kullun da'iman haka suke kura suna tare da ku an an yi su su muku shaida nan kuma dama misali suka ce aka kawo magana sallar asuba don magana muhimmancinta akan sauran lokaci kamar na kace Qur'an fajr inna na kace inna Qur'an fajr kana mashuda inna Qur'an fajr kana mashuda sallah ta asuba malaku suna halartar ta kware wuri mai muhimmanci sai aka magana asuba kadai amma hatta al'asar kin haka wasu suna wasu suna hawa kenan dai nan magana kuma muhimmancin a samu mutum kenan a sallah ta jami'i la'asar da sallar jami'in sallar asuba kana samun shaida ta mala'iku wanda za su maka a wajen Allah subhanahu wataala duk da Allah ya san komai amma ya musu tambaya kuma sun ba da amsa dan kana cikin wannan kwashi da kenan kana cikin suka rabota da wannan wannan ambaton Allah sai wannan ruwa da makaranta kenan Bukhari ya kata Muslim ya kawo ta akwai ta Bukhari akwai cikin sai Muslim na mala'iku suna kambacin juna a cikin ku da ƴan wuni da ƴan kwana وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليسلي الناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلي للناس قال مروا أبا بكر فليسلي للناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلي للناس ففعلت لحفصة هكذا تتي فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يجمع الناس من البكاء فمرعم فلسلين الناس ففعلت حفصة حفصة تهكنا تجي كنا إتا هنا كنا أبن دي وكان أتقيتش أبن دي كروال لك عائشة عائشة تكيبال لبانا تشيوا منزانا صلى الله عليه وسلم ياتي مسو مورو أبا بكر فلسلين الناس كوا كنا تبش الله هي تمتوا يتي كوتشيما أبو بكر yawa mutane sallah annabi kan bai hutawa yayi yayi hutu abin ya gagara sai Aisha ta ce ai inna Ababakar ya Rasulullah ya manzo Allah a Abubakar idza qama fi maqamika lam yusmi an-nas min baka in ya tsaya a wajenka mutane ba su iya jin katin dan yawan kuka yake mutum mai yawan kuka to naka da dabi'a shi da iya da sauran iya da ruwan zuciya nan da nake kuka to amma ana ta mun ta banci ta ji rasulullah ya sa abubakar mutum da mai yin kuka in ya salla ba a yi ba a yi jin kuka salla shi ba ka sai ka sa umar yayi famar umar falisar nasu ka sa umar ya salla ya mutane salla qal sai annabi sake cewa muru ababakar falisar nasu kuwa abubakar umarnin yawa mutane salla annabi yana ce abubakar zai ita aisha sai ta ce ma hafsa kuli ga yawon manzan ga yawon manzan salama ababakar in ya zakaman fi mukamaka in ya tsaya kamar ta kamar na aisha ta neman karin karfi daga wajen hamsa da mata shaida eh shi gaya mishi abubakar in ya tsaya a wajen karsun layi lamin shi min nasu min buka mutane ba su jin katin shi saboda yin kukan shi famar umar falisalin nasu kawa umar umarni ya sallah fa fa'alat hafsa hafsa ta je ta ce manzan salama kenan ai gashi kawa umar umarnin ya sallah ita nan hafsa aisha ta tura ta ta yi wannan tambaya kuma shi ne ƙarshen tambaya ta uku sai hafsa da ta yi wannan magana faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kunna la'antunna sawahibu yusuf muru ababakar falusallin nas ku da yan wani yusuf ne kowa a baka umarnin yawa mutane sallah mai yan wanzu cewa nan wata karin magana ce wanda ka ne tarihin kisa yusuf alaihissalam nan mata ake ne nan mata matan sarki da ta gayyaci mata gidanta dan walima ta liyafa a gidan matan sarki bil aziz ko to ai kaga a zahiri ta kira su dan ta karrama su da abinci iri-iri a zahiri haka ne amma a ƙasa mai manufarta wani abu ta ɓoye don ta gwada musu mushkilar da take ciki kan su ga aibinta ta ɓoye ta ga abin da ta zama ta zargi ta ga abin da take ciki sun ta ɓoye wani abu ta ɓoye masa wani abu a zahiri a ɓoye amma a zahiri sai aka ko a sha walima nan ya wani magana annabi ya wani magana annabi ya san aisha ba haƙiƙa ba ne ba tana gudun abubakar kuka yayin kuka ne a'a tana ɓoye wani abu ne nan ya tabbata aisha ta bayani ita aisha wanda ta haka nan ita ce tana gudun ta san kaga dukkan alamun maza ka je mutu ya mutu a sa babanta bayan manzan Allah kashin babanta bai wa wani cutar manzan Allah ma kamar a ɗauki ubanta a shi'umi ya cutar manzan Allah a kasa shi alaihi misali a raka aibanta kan babanta ya cutar manzan Allah ma gudun wannan ne kurin ka a kara ka a babanta shi'umci gudun wannan kurin ta kore ma ka a ce babanta na wannan wurin kurin sai ta sa kana a sa Umar dan ta kare babanta wannan abu kina ban taɓoyi ba zahiri baban kuka yake ya rasu a sa umar kamar tana ma umar wani abin gurnu kamar tana ma umar wani abin gurnu ne tana tana mashi wani abin abin kware ne ita kuma tana kare baban ta ga wannan ka a sa baban ta kamar zaman shugumi misali ka sa akwai mutane sa canyi akwai a cancanyi ko na da ma a ga matsayin mutum a wuri bi kamata ba cewa da tsaye wuri kaza wannan abin da ita aisha take koyi ba ta so baban ta yi karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka ya doge kuran abubakar zai yi muru ababakar filisalin nasu ku sa abubakar yawa mutane sallah kuna faƙar ta hafsa da aisha ma kuntu lusi ba minki khairan nan aisha hafsa gaba ta gano nan kamar ta gane aisha ta tura ta ne ta ce bin taɓa samun alheri gwajenki ba kenan tana ta tattaro da ta mugu hanya magana ta mugu hanya daga aka aka na na maganar na maganar wannan zumuwa ki cewa Aisha ta Aisha ta shin Aisha ne in yazo ki ce kina jin warin magana annabi kuma sai bisa jiwari a cikin shi yace nake zuwa gidan gidan wannan wannan Mariya iya dan zuma ko ko gidan gidan Zainab iya shin zuma ko sai so annabi hasa zuwa gidan kullu akullu makicin mata dai wannan nasu nasu yazo nasu Qur'ani ko kashi Aisha ta shirya ma Hafsa in yazo gidanki ki ce kin ji iya warin kaza ni ma yanci an yi wani kaza haka suka annabi annabi ce to shi inda daga yau da kashe ma wani abu gaba daya yaron ta shigo kaga ai aisha ta ce tun shi hafsa hafsa take cewa ban taba samun alheri daga wani ke ba kullum yake yake tura ni yake tura ni kamar aka ce in zai mikato in zai mikato me kan turuwa yake tura ta to kenan ma ta gano hafsa ta gano daga aisha ta tura ta abin da ba shi bane bakar a takaice a nan maganar cewa eh me ake cewa maganar eh me ake annabi sallama tun da ran shi ya so abubakar zamto shi ne kambacin shi kuma magana kenan shi ne kambacin shi kuma daga ciki akwai maganar yin kuka a sallah gurwani shinkori na kuka bai ba sallah da abubakar tabbasa haka abubakar yake iya da wani ɗabi'a ta iya sallah iya da ƙware an ce iya da ƙira'a mai daɗi to kuma akwai a cikin abin akwai kuka ƙware iya jin hankali mutane kawai abin a shi lokacin da aka kore shi wucin zai hijira ya so hijira ko haya kama hanya ibn da ginna ne cikin ibn da ginna ne ya gan shi a hanya ya ce abubuwa na zuwa ya ce zan hijira in jan bata ma ubangiji na in zan dama kuran ya ce za abubuwa kamar kai za a kula da gari abubuwa kamar kai ya halin jiran halin manzan Allah kana ɗaukar yaunin wahala kana sabake baki kana kalmar mai kalmar ƙarfi kana kaza abubuwa alkhairi ga abubuwa kamar kai za a kula da gari abubuwa mu je ibn da ginna ce mu je zama kariya zan kare ka ba mai taɓa ka zan saka kasancewar kina suka komo a nan abubakar ta saman yaso hijira shi ma da suka komo ya zo jin kwarai shahada shi da abubakar ya ce daga yau abubakar ya karkashin kariya ta da suka ce to amma suka ce to sharaɗin shi za mu yarda kai ya ƙara zuwa sallah masallaci ya sallah a bayyane ya sallah a cikin gidan shi kai zo masallaci za mu bar shi ya bauta ma ubangiji amma a gidan shi abubakar ce ya amince shikenan to abubakar Allah ba shi sauti sai matan ƙwarai shawa da ɗinsu a wukar sa cikin dare su gidan abubakar sai su laɓe daga bayan darni suna shirin abubakar iya sallah suna jin ƙira a kurin ta ƙura'ani kurin sanin ƙira wata ran aka ce suka karya garin suka karya gewon nashi suka fada suka fada ciki saboda sun yawa a sama abin suka ba abin yawa suka fada to abin suka ce kayi abin da gina wani mutum naka ta kai iya fitina ɗiyanmu suna zuwa suna kewayawa kun yi hasa a gidan mai fasa a gidan ma kun hasu hasu kun sallah bai ne kun dai kun sallah boye gurin na abuka ce ibn da gina na gode ce daga yau ban neman kariya kowa ban ta Allah da abin da ku je ku kuma sallah ban hasa kuma sallah ban hasa daga nan shi ce bai san kare kuwa bai bukata ce nagode nagode kare ta ka amma bana bukata kuma sallah bana bana wa sallah ta haka ya kuma cikin shikenan ce bai bukata kai ma zai mi ma ya doka eh sallah kuma bai kara bai ce bai kara koya dan wani haka haka aka ce kenan dai aka ce Abubakar haka iya sauti sauti mai dadi kuma iya ka kata wani wani kamar iya kuka haka iya abun haka ne sai ta wannan ruwa da makaranta cewa hadisi ne ingantacce wanda hatta bukhari ya kawo shi wa haddathani an malik an ibn shihab an ata bin yazid al-laythi an ubaydillah bin adi bin khiyar annahu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين زهراني ناس إذا جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين abinda ya wakana wani ya zo abinda ke ruwayar manzala yana zamani bayan zaharanin nasu a cikin mutane idan ja a wurin ya ga wani mutum ya zo fasararun yau a nama rada kuma a yau a kusa mai rada falam yudu da masu haru biyu ba wani zai mai gafa shi ba wani ji abin da ga nan sadama amma ya tuka manzala ya bayyana manzala ya bayyana abin da aka yi me wani abin da ya kawo shi fa'i da hau ya sa'azinu fi ƙasar wajen wani munafikin a shi wani mutumin ya zo iya neman uzini ya kashe wani munafiki ya rasu la ba ni uzini ji in kashe shi kura istibar bin malik a kwacin sar bukhari manzala ya kai ziyara a gosu ya tambaya ina malik bin bin dukhshum ina yake wani wani cikin cikin ansara ina yake wani suka tarsa wallahi wani gaskiya iya da matsala iya da alaka da munafikai mun ga alama gaskiya ko munafiki ne makon kenan suka ce suna kware iya kyauta alaka da munafikai sai suke zargin shi to shi itibar bin malik ya tarsa da kurin kaban kaban in je kashe shi kurin kashe shi zai da mushawara da shi musu Allah su da kaban dama kurin kashe shi tarsa da kurin sai da ya haɗa aka ya sanya shi kashe shi sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jihar nan da ya bayyana abin da aka yi sai da bace mishi alaysa shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ba ana kace ka kashe ba ya shaida ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadu manzon Allah ne faƙalar rajul sai ta bada shi da mutumin na ma kasurin shi ba sai ta bada eh haka ne da ya shaida mutum da ka sallar da shi ba ya shaida haka ne wace wala shaharata lahu asu kun ba wata shaida kun shirme ne ba gaskiya bane ba ba wata shaida gaskiya kenan ya ture kun ya wuce ma amma ba gaskiya bane faqal annabi faqal annabi ya ce mishi alaysa yusalli ba iya salla ba albala eh iya salla to wala wala salla to kibe salla to ya salla ma iya salla shirme ce kuran wala wala iya salla ma salla banza ce wala wala salla lahu ce ba salla gare ce wala salla lahu sai duk da wannan annabi sai annabi faqala sallallahu alaihi wasallam ula'ika ladina halin lawo anhu wa'annan su ne wanda Allah ya hana taɓa su fa'iza tabu a kamata da wata zakata fa kalusa bin mace ko kinan matuƙa annabi ya yake da zahiri matuƙa iya kaga kalmar shahada ya yi sallah a hili ya gace Allah hana taɓa su wata ruwa akwai akta manzala akwai nan annabi an gaya mai su munafukan ne me yasa bai kashe su ba ya ce don gudun ka'arta muhammadu iya kashe sahabban shi ma nan don gudun sukan addini ya sa annabi ya taɓa munafukai ba kirkula ana gudun daban zai kama da'awa addini illa ka kare shi wanda nasin ƙurani alama annabi umarnin ya kai ya kama munafukai ma annabi ba taɓa samun ya kashe munafuki ba ta saboda mi saboda gudun suka kaga ta yan waje aka tafi gani ya kashe ba nashi ya kashe nashi haka ya ce annabi ce don ka alkace muhammadu ya kashe sahabban shi shi annabi ya kare su a cikin su kuma san su shi ya san su da kenan nan magana kenan aiki da zahirin mutum iya nan musulmi iya sallah iya azumi naku ne Allah ya san abin da yake boye ba a yaudara Allah shi ne kakwai hukumci da zato kaza kaza a kurin kuma shi iya nan musulmi shi ma haka manzo Allah ce wata ruwa ce su da munafiki annabi ce a musulmin da musulmi ne ha ita kai yarsa da wannan a takaice dai gudun shi dai nan ya magana aiki da zahiri na mutum kuma da gudun abin da zai kawo illa ga musulunci daga ne kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته